الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أحبتي في الله هذه قصص وصور مشرقة لسلفنا الصالح عن الأمانة وسنؤردها عليكم ونترك لكم المجال للمقارنة بين ما كان عليه سلفنا الصالح وما نحن عليه اليوم عباد الله فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الكفالة باب الكفالة في القرض والديون حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا فقال صاحب المال أيضا فأتني بالكفيل فقال كفى بالله كفيلا فقال صاحب المال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج المدين في البحر فقضى حاجته فلما حان وقت السداد التمس مركبا يركبها ليقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا ثم أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زج موضئها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جاهدت نفسي أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر إلى ذلك وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولدت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا ليخرج إلى بلده أي ليخرج إلى إلى بلد رب المال فخرج ذلك الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال ووقفت أمامه فأخذها لأهله حطبا فلما ذهب إلى بيته نشرها وجد المال والصحيفة فبعد فترة ثم جاء المدين فأتى بالألف دينار أخرى فقال لرب المال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي جئت فيه قال هل كنت هل كنت بعثت إلي بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه فقال صاحب المال فإن الله قد عدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينار راشدا عباد الله انظروا إلى ما وصل إليه أسلافنا في الحرص على قضاء الديون ورد الحقوق إلى أهلها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى وما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة إلا لنعتبر بما فيها من أمانة وصدق والتفاني في رد الأمانات إلى أهلها وأن نتأسى بهذا الرجل الأمين في حياتنا فلو قارنا هذا بما نحن عليه اليوم من تضييع الأمانات لاستغربنا غاية الاستغراب ولسمعنا ما يذهل العقول من ائتزارات عجيبة لأتفه الأسباب ولرأينا ما يتحير منه الإنسان المؤمن من تلفيقات وأكاذيب فرارا من قضاء الديون وأداء الأمانات إلى أهلها حتى وصل الأمر إلى أن يدعي الإنسان المرض على نفسه أو قريبه بل ووصل إلى أن يدعي الموت لقريب له وقد تجد, وقد تجد من يزعم موت أبيه أو أمه فعلينا أن نحسن نوايانا عند المداينة فإن الله مع المحسنين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله فأسأل المولى عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى bayan haka ‘yan uwa musulmi wato na daga cikin wato uslubi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bi da wannan al'ummar tashi don shiryar da su da wa'azantar da su da ɗora su bisa ga hanya sau da yawa manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu kissa ta abin da ya faru cikin wato mutanen da suka wuce gaba gare shi banu isra'ila kenan don haka ga wata wato kissa daga cikin kissoshi wadda take wato mai haske wadda za ta fito mana da mai da amanoni zuwa ga masu amanoni ya koyan uwa musulmi ba don komai ba wato ya samu ka ɗauki satuttuka muna magana akan abin da ya shafi wato amana saboda irin yadda ta yi karamci yanzu a cikin rayuwarmu wanda wannan shi ya jewa da yawanmu wato cikin wahalhalu ya jewa wato talakawa cikin wahala kuma ya jewa masu kuɗi ma cikin wahala domin in mai kuɗi ne ma kai sakamakon cewa kowa ya zo ya karba kowa ya zo ya karba ba wanda ya dawo kaga kai ma ka shiga cikin wato tashin hankali da wahala haka kai kuma wanda kake wato talaka to nan gaba in bukata ta kama ka kana son wanda zai taimake ka ya baka to ba za ka samu ba saboda an bata to kaga kenan wato rayuwa dole ta shiga cikin wahala kenan kowa sai ya zamanto wato a wahalce mai kudi kake ma'ana mawadaci kake ko talaka sai ya kasance wato kana da cikin wahala don haka ya koyan wa musulmi ga wata kisa kenan da zamu wato ambata ta a yanzu irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana zaune tare da sahabbai manzan Allah ya gaya musu wannan kisa wato mu ma yanzu bari mu ambace ta saboda mu auna ta kuma mu auna rayuwarmu mu dibe ta kuma mu kalli mu kuma rayuwarmu yanzu yadda take idan mun ga cewa wato rayuwarmu ta bambanta da irin abinda muka ji cikin kisar kenan muna buƙatar gyara kowa sai ya ɗaura ɗamara kenan don ya gyara wato tafiyar rayuwar shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin wannan hadisi da imamul bukhari ya fitar da shi a cikin littafin shi cikin kitabul kafala idan kana da sayuwar bukhari cikin kitabul kafala a babi kuma na kafala da kuma wato bashi idan kana son ka karɓi bashi ka kawo wanda za ya zame maka wato garanti eh don haka anan kenan imam al-bukhari ya kawo wannan hadisin abu hurairah yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambata musu wani namiji da aka yi cikin wato mutanen bani isra'il shi wannan namijin sai ya tashi sai ya tai wajen wani dan uwan shi wato shi ma mutumin wanda za ya bada bashin shi ma daga cikin banu isra'ila yake sai ya je sai ya ce mishi dan Allah bashi nake so ina son ka bani ramce na dinare dubu guda wannan mutumin sai ya ce to yanzu ka samo mini shaidu waɗanda za su zamantowa su ne shaida akan na baka ramcen dinare dubu guda mai karɓar bashi sai ya ce a'a Allah ya isa ya zamanto shaida ba sai na nemo kowa ba Allah shi ne shaida tsakanina da kai shi kenan wannan mai kuɗin sai ya amince sai kuma mai kuɗin ya sake ce mushi yanzu to abinda kuma nake nema gare ka ka nemo mini wani mutum wanda kai in baka dawo ba ko ban same ka ba ga wanda za ya biya na kaga shine ake ce ma wato kafil a ce kuma kafala kenan da larabci mana wanda za ya zamantowa kenan shi ka sani shine garanti kenan ka kawo mini shi wanda in kai baka biya ni ba shi zai biya ni wannan bawan Allah da zai karbi ramce sai ya ce a'a Allah ya isa ya zamanto wato shine garanti na ba sai mun nemo wani garanti ba wannan mai kudin sai ya ce kai gaskiya sai ya ɗauko dinare dubu guda sai ya bashi da ya bashi wa'annan kudin shi kenan sai ya fita tsakanin garin shi mai kudin da kuma garin talakan wanda ya zo ramce akwai wato teku sai an ƙetare teku don haka wannan da ya zo ya amshi ramce sai ya je ya samu jirgin ruwa aka hidda shi wato ya ƙetare wannan tekun ya ta garinsu yanzu ya je garinsu ya biya buƙatar shi da wa'annan kuɗi yanzu kuma har lokacin a dawo da kuɗi ya yi wannan bawan Allah sai ya taho ya zo bakin ruwa ya zo bakin teku don ya samu jirgin da za ya ɗauko shi ya dawo da shi wato garin da ya amshi bashi don ga kudin ga hannun shi ya mai da su tun da lokaci ya yi shi kenan sai bai samu jirgi ba ya yi jira ya yi jira babu kwale-kwalen da za a ɗauka shi ya ƙetare da shi ruwa shi kuma ruwa ne wanda yake wato teku ne ba zai yi wa dole wato sai da jirgin ruwan nan da ya ga abin wato ya kai inta abin ya kai inda ya kai sai ya yi shawara sai ya je sai ya saro ice ya saro wato wani ice wani kututtire sai ya zo sai ya ya wasa kututturen tsakiya kenan yamma kututturen rami can tsakiya shi ya wasa ya wasa ya tona har sai da kututturen nan ya yi rami daga ciki sai ya ɗauko dinaran nan dubu guda sai ya sanya ciki ya rubuta takarda ni ne wa ne da na amshi bashi wajen ka kaiwa ne ranar kaza kuma muka yi da kai zan maido shi ranar yau ranar kaza ga ta ranar ta yi amma ban samu wato jirgin da za na hawa ba don haka gashi zan tura wannan kudin ya rubuta wannan takarar kuma ya sanya cikin wannan kututturan sai kuma ya samu wato wani icce wanda za ya daɗe wannan hudai ya daɗe wannan hudai ya gyara shi tas sai ya ɗauko wannan kututturan ya taho da shi bakin teku da ya zo bakin teku sai ya ce ya Allah ya Allah ka sani akan cewa wata rana wato wani bawan Allah na je wajen neman ramce a wajen shi da na ce ya bani ramcen dinare dubu sai ya ce sai na kawo shaida na ce ya Allah kai ne shaidat ya ce mini in kawo wanda in ban biya shi ba shi za ya biya na ce ya Allah kuma kai ne don haka ya Allah ga wannan wato kudin za na sanyawa cikin teku na musu bankwana ya Allah na jewa su ya Allah ka kai su zuwa ga mai wannan kudin sai ya jeho wannan kututtura a lokacin kututturo ya ta tahiya ya ta tahiya ya ta tahiya cikin ikon Allah kuma kututturan garin da wannan mutumin yake can kututturo ya tafi bai tsaya ko ina ba sai da je garin aka yi katari shi kuma wannan bawan Allah wanda wato ya ba da ramcan kudin shi kuma ya taho ashe shi ma yana nan bakin teku yana jiran ya ga jirgi ya zo wannan bawan Allah ya hito ya kame kudin shi tunda lokaci ya yi shiru shiru shiru shiru wannan mutum bai zo ba ba ma jirgi ba jirgin da ya zo ya ce amma yana nan yana kallon ruwa sai ya ga wani icce yana tahowa wani icce yana tahowa sai ya tsaya sai ya ɗauke wannan icce ya ce bari ma ɗauke wanga iccen an ta gida a sara shi ai mu mutu ya zama to wato an samu makamashin yin abinci sai ya ɗauki wannan kututuro sai ya tahi da shi gidan shi da ya je sai aka fara haskara kututuro ana fara haskarawa shi kenan sai aka gaga kuɗi sun hitoci kuma ga takarda ya ɗauki takarda ya karanta ya karanta ya karanta ya ga cewa a ashe daga wajen wannan bawan Allah ne don haka wato Allah ya isar da wannan amana tashi zuwa ga mai ita a lokacin kuma shi wancan bawan Allah da ya turo ku ta turo da kuɗi ciki bai hogushe ba kullum neman jirgi yake yi jirgin da za ya kawo shi don ya zo dai ya aje wan- ya mai da wannan amanai bai samu wato kyakkyawan nutsuwa ba da kyakkyawan aminci a cikin zuciyar shi na cewa a aini na gama aiki na shikenan a'a kullum yana nan yana neman jirgi ran nan ba sai ya samu jirgi ba da ya samu jirgi shikenan sai ya taho da ya taho yana zuwa ya samu wannan mai duke sai ya ce mushi ya kai bawan Allah ga wannan dira- dinaran naka dubu gashi na taho da shi kun ga kenan wasu kudin ya shirya daban ya taho wa'ancan ya riga shi ya bar zancen su in sun zo ga bawan Allah sun zo in ba su zo ba ma shi dai yanzu ga wasu ya taho da su ya zo ya ce ya kai bawan Allah ga wannan kudin naka da na ramta wallahi tun lokacin da wato rana a maido wannan kudin ta yi ban samu jirgi ba kafin wanga jirgin da ka gana zo yanzu cikin shi ba wani jirgi da na samu wanda za ni tawa an kama kudin ka sai wanga da ka gana zo gare shi shi kadai ne na samu sai mai kudin ya ce mishi yawai da ma baka aiko wani abu ba sai ce habayin ba wannan zancen ake ba ni ina ce maka wallahi tun lokacin da wato randebun mu yayi wallahi ban samu jirgin da za ni zawwa ba sai wanga jirgin da ka ganna cikin shi kaji shi mai kudin ga abin da yake cewa shi kuma wanga mai biyan bashi ga abin da yake cewa ma'ana mai kudin yana cewa wai baka turo mini kaza kaza baka turo sako ba shi kuma mai biyan bashi yana cewa haba ni dai ce maka nake yi ban samu wani jirgin da zani zawa ba in ba wanga jirgin ba sai da wannan mai kudin ya ce kai ka saurara abin da ka turo Allah tabaraka wa ta'ala ya iso da wannan sakon naka sannan wannan bawan Allah ya juya da dinaran shi dubu na biyu wanda ya shirya ya tawo da shi sannan ya juya da dinaran shi dubu ya koma yanzu mu zo mu kalli wannan kisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya karanta mana ita mu al'ummar shi ba manzan Allah ya gaya mana ita bane wato don mu zauna mu saurara kama a matsayin wato tatsuniya a matsayin gatan-gatan ku ba irin wannan bace ba a'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ne don mu ɗauki wato wa'azuzzukan da ke ciki mu ɗauki izina mu ɗauki wato niyya akan cewa mu ma nan gaba mun ɗauki azama akan cewa idan akwai haƙƙin wani a tare da mu za mu yi iyakar ƙoƙarinmu don mu mayar da wannan wato amanonin zuwa ga matsayi dan ya ku bayan Allah Allah tabaraka wata'ala yake cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab kissoshi da kuke ji ana gayi ko cikin alqur'ani ko cikin sunnonin manzon Allah cikin hadisai ba ana gayin su bane wato kawai a matsayin wato ƙarya ba ana gayin su bane a matsayin wato wasa so ake kai cikin rayuwarka ka ga wani irin wato kai kuma mataki ya kamata kai ma ka dauka ma rayuwarka dan ka gyara taka rayuwa ya ku bayan Allah kamar yadda na faɗa wato da farko rishin kiyaye wannan amanonin shi yasa a yau wato rayuwarmu ta zamanto wata iri rayuwarmu ta zamanto wato akwai wahala a ciki don haka mu tsaya kenan mu yi nazari mu ga mu wani mataki za mu iya ɗauka wato a cikin rayuwarmu a yau daga yau kenan ya kamata wato ka yi himma in akwai haƙƙin wani a kanka ka yi ma Allah alƙawalin cewa za ka yi iyayenka don ka mayar da wannan amana wato zuwa ga matsayi ya ku bayan Allah rayuwarmu ta riga ta shiga wato cikin wani hali muna rena wato bashi shika da ke kanmu alhalin bashi matsala wani gare ka tun daga cikin kabarinka tun daga cikin kabarinka mun taba karanta wani hadisi a nan lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya mai cewa ga wani bawan Allah ya rasu manzan Allah ya ce yana da bashi aka ce yana da bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma kawai ya ce to ni ba zan mai sallah ba kuma dan uwanku sallah ku tai ku yi bisan shi amma ni ba zan mai sallah ba sai da Abu Qatada ya zaburo ya ce ya Rasulullahi ka mai sallah ni wa'annan kudi ni na dauke na dauke nauyin su suna kaina ni na biya sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabato ya zo ya ma wannan bawan Allah sallah da manzon Allah ya yi mishi sallah washe gari sai manzon Allah ya game da Abu Qatada manzon Allah ya ce kai ka biya wannan bashin abu kata da ya ce ya rasulullahi ba jiya bane aka yi rasuwa jiya jiya manzan Allah ya kyale shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san halin da bawa ke kasancewa kenan a cikin kabarin shi idan ya mutu da bashi sai da aka ƙara kwana na biyu washe gari kuma rana ta biyu manzan Allah ya ƙara gamuwa da shi abu kata da manzan Allah ce ka biya wannan bashin ya ce ya rasulullahi na biya sai manzan Allah ya ce to yanzu ne wata shi ta yi sanyi wannan bawan Allah da ya mutu yanzu kadai wata shi ta yi sanyi ashe kenan ya ku bayan Allah shi yasa mu yi kokari wato mu rabu da bashi suka da hakukuwan da ke kanka na wani bawan Allah kai kokari ka rabu da su ka maida mai kayan shi wallahi wallahi in ka ci baka ci banza ba wallahi akwai ranar da ba ma ka da abin biya kuma ran nan za a yi biyan kuma sai an yi biyan dan ko dai ka biya da ladarka ko kuma a ɗauko zunubin wannan bawan Allah alabta maka ai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun san matsiyatan lahira wa'anda za a yi mawaso su ranar tashin alkiyama sahabbai suka ce ba sani ba manzan Allah ya ce to su ne wa'anda za su zauwa da ayyukan alkhairi wa'anda suke masu ɗimbin yawa amma hu akwai haƙoƙin mutane da yawa a kansu don haka duk ladar da ya zo da ita gaba ɗaya sai an rabe ta a koma kuma zunuban su wa'ancan bayan Allah a zangi ɗaukowa ana labta mishi manzan Allah ya ce daga nan kuma sai a tai da shi wuta a jefa shi jahannam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana gayyawa wani hadisi yake cewa matsalul ghaniyyu zulm wato rike dukiya wanda yake mawadaci kuma ya rike dukiya ya ƙi biyan bashi kuma gashi yana da halin biyan annabi ce zalimci ne azzalimi ne wannan mutumin macuci ne tunda Allah ya hore mishi abin da za ya biya yau mun waye gari idan za a yi mu'amala ta kuɗi da mutane ɗari to watakila da wahala a yi ta a ƙare lafiya da mutane goma amma su sauran mutane wato casa'in nan duk sai kare nasu su waɗanda suke musamman 'yan kasuwa waɗanda suke ta'amuli wato da da al'umma da jama'a wato ta fuska kuɗi to suna gayin wannan da yawa wani za ya cewa wato mutane da yawa wa'anda da ya ɗauke su mutane yanzu gaba ɗaya wato mi mutuncin su ya zube yanzu ya maida su yara ashe ƙananan yara ne ashe ƙananan mutane ne ba manyan mutane ba gashi da girma babba amma bai san yaya za yi ba ya kare mutuncin kanshi ya kare mutuncin iyalin shi ta yanda ka a ce wato shi maciyin amana ne kuma ya ci dukiyar mutane an kai ga matakin da wato daga cikin ma mutane akwai mutanen da wato saboda ya zalunci wancan ya zalunci wancan akwai hanyoyin da ma baya bin su eh zaka samu Allah ya sa dai daga cikin mu nan babu akwai mutanen da akwai wasu hanyoyi har ya haramta ma kan har ya haramta ma kan shi su saboda baya da gaskiya akwai wanda kuma baya daga wayoyin wasu mutane akwai mutanen da sun bugo waya in dai diba ya ga su ne kawai shikenan sai ya kawo da kai baya dagawa saboda me saboda rishin gaskiya ai bahaushe yake cewa zaman lafiya ya fi mi ya fi zama ɗan sarki ka rabu da hakukuwan mutane da suke kanka ka zamna lafiya duk garin ga ka ce duk garin ga ba wanda ya saboda kana da gaskiya tunda ba mai bin ka ba amma kaga wanda ake bi bashi ya isa ce duk garin ga ba ya cewa duk garin ga saboda shi a hannun mutane yake wato asir ne kamar daure yake saboda akwai haƙuƙon mutane a kan shi kayan kenan wato barazanar mi za ka yi wato tunkawon mi za ka yi da kuri da barazana kai da da an yi can unguwa kana da barshe da an yi can da an yi can wancan lungun ma ba ka bi wancan lungun ma ba ka bi kana da matsaloli ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah kenan wato mu dawo a wato bisa ga tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi koyi da shi wato wajen cika amanoni ka zamanto babban mutum ka zamanto wato mutum wanda yake wato mai daraja ayyau an waye gari wato ba ma waɗanda suke masu halin ba ba su ke da matsala ba talakawan ke da matsala ma'ana ba wai wanda ke da duke ke da matsala ba wanda za a ɗauka ba su ke da matsala har sun kai sun bata ta yanda shi mai halin gashi da duke kuma yana so ya yi mu'amala ko ya jujjuya ta tunda ba yiwa a barta zamne a barta danware waje guda amma inda matsala take to da wa za a yi mu'amala yayi da wancan ba ji daɗi ba yayi da wancan ba ji daɗi ba yayi da wancan ba ji daɗi ba akwai wani attajiri a garin nan yake cewa aka ɗauki takardun wani bawan Allah ya ɗauki takardun gidan shi ya je wai ya ba shi a kan cewa don a ba shi wasu 'yan miliyoyi ya dinga harkokin shi na kasuwa don haka amma ga takardun gidan shi ya ce da Allah a aji wannan takardun har sai lokacin da ya dawo da wannan bashi wannan bawan Allah shi mawadacin kenan ya kalli shi ya ce mai wallahi na daina na daina yin irin wannan ya ce wallahi cikin ofis ɗina yanzu ba a rasa takardu fiye da 25 ko kuma 25 ya ce yana takardu 25 na gidajen mutane wanda kowa ya zo ya amshi miliyoyi kuma ya ƙi maidowa kuma ya ta ga haraka gaban shi an bar shi da takardu kawai kaga yanzu kai tunani irin wannan misali in mutum ma ba ƙarfi ke gare shi da yawa ba ai kaga shi ma sai ya tsugunar da shi shi ma sai ya tsuguna domin an bar shi da takardu shi kuma kuɗaɗen shi kuma duk suna can hannun mutane sannan mutanen nan kuma an kira su ku taho ku taho ko dan ku zo ku zanki yin wani abu bawan Allah ya ce saboda kai ya mutu ma ya bar ya bar wato bayan shi ya bar magadan shi da likici amma mutanen ina babu wanda ya zo to kenan kun ga mu'amalolin wato sun riga sun shiga cikin matsala sun shiga cikin matsala dan haka ya ku bayan Allah mu yi koyi da manzanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mai da amanoni zuwa ga wato masu ita kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku riba lokacin da zayan hijira daga Makka ya tawo Madina sai da ya bar Ali dan Abi Talib ya ce kai Ali dan Abi Talib ka kwanta nan basa shin wadata idan garin Allah ya waye duk amanonin nan da ke akwai a waje na wagga ta wane ce wanga na wane ne wanga na wane ne wanga na wane ne kowanne ka dauka ka maida mai kayan shi a yau ku diba ku gani wani ma zai iya wato ƙaryar rishin lafiya ya ce shi baya da lafiya aiwa ne gaskiya lalle ga lokacin nan namu yayi amma wallahi jikin ne nawa ban ji dadin shi ba kaza kaza kuma alhalin ƙarya kaga wato hadari yake kiran makan shi yana kira makan shi bala'i wato saboda waye ya kai ya tsi saboda ya tsira tun da ranar da ya kamata ya mai da kuɗi tayi akwai ma wanda yake cewa an mai mutuwa yace wani makusancin shi ya mutu ko yace wani dan shi ya mutu kai a ƙarshe ma akwai ma wanda yake jingina mutuwa ga uwayen shi yace ko uban shi ne ya mutu ko kuma mahaifiya saboda mi saboda kawai kai mai da wannan kudin to yanzu tunda an yi wa garasuwa yanzu to yanzu sai yaya sai ce a yanzu sai dai an yi sadaka uku sai dai an yi sadaka uku ko an yi sadaka kaza to da kaji ce sai an yi sadakan nan to kai za a amma sadaka kai da amshi kudin dan kai riga ya kashi dan haka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu dawo wato bisa ga tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga karantarwa addinin musulunci wannan shine wato za mu samu wato jin dadin rayuwa mu kuma wato samu albarkar rayuwa don albarkar tana nan cikin idan kai gaskiya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara zaunar da ƙasar mu lafiya ya ƙara azurta mu da kwanciyar hankali inda muke ji ana ta tashi tashi hankula Allah subhanahu wa ta'ala ya musu baiwa da arzikin kwanciyar hankalin ya Allah ka shimfida arziki mai yawa mai albarka a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar ya Allah ka kare mu ka kare wato dukkanin 'yan ƙasar nan duka baki ɗaya da jami'an tsaro da sauransu duka da sauran 'yan ƙasa dukkanin inda musulmi suke ya Allah muna roƙonka da sunayenka da sifofinka ya Allah ka ba su aminci ya Allah ka ba su arziki mai yawa mai albarka ya Allah muna da bukatoci da yawa zuwa gare ka ya ubangijin mu Allah Allah kai ne mahalicin mu kai ne kake tafiyar da rayuwar mu ya Allah kuma babu wanda zai biya mana bukatocin mu ya Allah in ba kai ba Allah mun maida al'amarin mu zuwa gare ka Allah mun ƙara tuba gare ka Allah kai tuba gare mu Allah ka amshi bukatocin ka amshi bukatocin mu Allah ka yassare mana rayuwar mu Allah kawo mana sauki a cikin ta ya Allah Allah ka ruba mana asiri Allah ka ruba mu da talauci da rishi da kakanuka yi da rishin aikin yi da rishin jari baki daya Allah ka yi mana maganin su baki daya ya Allah muna roƙonka wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da rahama idan ta mu ta zo ya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa aljanna ce makomin mu a daidaita sau